أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتها a lokacin da muke ci gaba da karatu a wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi darasin da ya gabata muna nan ne a cikin fawaidin muhimma fi salati ala nabiyil umma fa'idoji masu muhimmanci a kan yin salati ga annabin wannan al'umma a inda muka tattauna a kan fa'ida ta farko da fa'ida ta biyu da kuma fa'ida ta uku wanda muna nan a cikin fa'ida ta uku wanda insha Allah ta'ala nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya matashiyar abinda muka yi karatu a wancan sati shi ne malin yana mana bayanin cewa lafazin siyada ko lafazin sayyiduna da aka sa a cikin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne wanda ba shi da inganci ta fuskar riwaya ko ta fuskar diraya saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayin da sahabban suka tambaye shi yaya za mu rika yi maka salati sai ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid har zuwa ƙarshe kun ga wannan babu wani wuri da aka ambaci lafazin sayyid Allahumma salli ala sayyidina wannan babu shi shine muka tattauna maganar Ibn Hajar al-Asqalani inda yake cewa lallai babu wani wuri da aka taɓa samu a suna cewa yayin da ka tashi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati zaka sa wannan lafazi na siyada ko na sayyidina annan muka tsaya wanda insha Allah ta'ala yau zamu ci gaba da gabar karatu inda malam yake cewa wa qad aqada al-qadi iyad باب في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشفاء حقيقة قاضي عياض يا قل وانا بابي أكل التافنسا باب هو يا قل وانا بابي أكل التافنسا نا الشفاء باب الجيسا وسنة باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب الذي بيان دنجن لين صلاتي كما الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقل فيه آثارا مرفوعة كما قاضي إياب ياترات وصو حديثي كوص أثري وأن تكي مرفوعة إذا كنت مرفوعة أنا نفهم حديثي وأن تكي الله النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة والتابعين daga wajen jama'a da yawa daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai laysa fi shay'in minha min ahadin min as-sahabati wa ghayrihim lafzu sayyiduna babu daya babu wani abu daga daya daga cikin sahabbai ko tabi'ai da aka samu wanda ya taba yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana ma har ya ambaci lafazin sayyiduna ma yake minha na daga cikin hadisan da shi kawo iyam ya kawo a cikin littafin ashifa fi tahqiqi huquqil mustafa sunan littafin kenan ko ai mun sani da a wurin maulidi wannan littafin ake karantawa ko tsofi za a zauna a karanta littafin a ɗan yi kuka a tashi to wannan littafin na ashifa littafi ne wanda ya tattaro tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'unsa da halayensa ya ya shiga gida ya ya fita ya yake kwanciya ya ake masa salati ya ake girma iyalan gidansa littafi ne mai kyau kwarai da gaske wanda qadi iyad ya rubuta wannan littafi ne to shi ma ne minha na daga cikin abin da ya kawo wannan littafi hadithu ali annahu kana yu'allimuhum kayfiyat as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisin da ya kawo shi ne hadisin ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance yana karantar da su yadda ake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai yake cewa Allahumma dahi dahi al-majhuwat wa baril wa baril masmukat ij'al thawabi salatika wa nawami barakatika wa zaida tahiyyataka ala muhammadin 'abdika wa rasulika الفاتح لما أغلق تكون قولنا شينينا أبن دا علي الواد يقول لك علي بن أبي طالب wanda da yawa shi ne wasu daga cikin ‘yan bidiyar su kafa hujjan cewa ai daga nan aka tsakuro salatin fati tunda alimin abi tsari shi fa karantar da ita amma kada ku manta cewa littafin ashifa littafi da ke cike da zankame da hadisai wanda su babbar gurbi har wasu malamai suna cewa ina ma da bai rubuta littafin ba jama'a an gano wannan malamai suna cewa ina ma da bai rubuta littafin ba saboda ƙarairayi da cikin littafin sun fi abin da yake gaskiya yawa a cikin littafin ina fata an gane wannan shi yasa da yawan malamai suke cewa ina ma ina ma da bai rubuta littafin ba ina fata an gane to wannan riwayar da aka kawo ta wannan hadisin Ali bin Abi Talib zamu ji maganar da Albani zai mana kanta ya buga mana misali cewa kun ga a wannan lafazin kawai da aka kawo kun ga ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu asali ba haka ne yawa ko da wannan salatin ya halatta mutum yayi ko da misali za a ce ya halatta a yi ta in kuma ta tabbata daga Ali bin Abi Talib to bata kai wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da bakin sa da tsaki ba ina fata an gane shi ma yace wa an ali annahu kana yaqul har ila yau an rawaito daga ali bin abi talib ya kasance yana cewa salawatullahi barrur rahim wal malaikatu al muqarrabin wal nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين الحديث wannan salatin shi ma wanda qadi ya bai kawo cikin littafin ashifa kun ga shi ma lafazi ne na salati da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma bai ambaci lafazin sayyidina ba ina fata an gani da dai bai ce bai ba bai ce sayyidina a cikin wannan lafazin salatin da yi ba an gane wannan na malaki wa ana abdullahi bin mas'ud haka nan daga abdullahi bin mas'ud annahu kana yaqul ya kasance yana cewa allahumma ja'al salawatuka wa barakatuka ko اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على محمد عبدك ورسولك إمام الخير ورسول الرحمة الحديث an ce an rawaito wani hadisi kuma daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya kasance yana karantar da su irin wannan salati din wannan shine wannan lafazin wannan hadisi din an gane ko to kun ga anan ko shakka babu akwai akwai akwai lafazin da yayi amfani da shi din babu lafazin me sayyiduna babu lafazin sayyiduna a cikin gaba daya مالك وعن الحسن البصري أنه كان يقول أنسى مرق حسن البصري يا كفن شينا شوى من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من خوف المصطفى فليقل اللهم صل على محمد حسن البصري يا كفن شينا شوى dukkanin wanda yake so ya sha daga cikakken kofi kofi wanda ke cikakke daga cikin wannan tafci na zaɓaɓɓe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama falyaqul to yace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi وأنصاره وأشياعه ومحبيه ما التي فهذا ما أوثره من الشفاء وأن اللفظ شمال وأن صلاتي دي شيء نيا daga cikin abin da qadi iyad ya kawo a cikin littafin ash-shifa fi tahqiq huquq al-mustafa mimma yata'allaqu bi hay'ati as-salati alayhi 'an as-sahabati wa man ba'dahum na nau'o'i ko yanayin salatai da suka tabbata daga wurin sahabbai da kuma waɗanda suka biyo bayansu an gane ko wa zakara fihi ghayra zalika ya ambato wasu salatan waɗanda ba waɗannan ba a cikin wannan babi mala yace na'am eh warada fi hadith ibn mas'ud annahu kana yaqul lalle ya tabbata a hadithin abdullahi dan mas'ud ya kasance yana cewa fi salatihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam cikin salatinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'al fada'ila salawataka wa rahmataka wa barakataka ala sayyidil mursalin alhadith kun ga wannan lafazin akwai mene sayyidil mursalin alhadith akhrajahu ibn majah malaki imam ibn majah ya rawaito wannan hadisi walakin isnaduhu da'if sai dai isnadin wannan hadisin rubabbe ne an gane ko hadisi ne wanda yake rubabbe isnadin sa isnadi ne mai rauni wa hadithu ali al-mashar ilayhi awwalan akhrajahu at-tabarani hadithin da muka ambata a baya na ali bin abi talib hadisi ne wanda imam at-tabarani ya rawaito shi bi isnadin laysa bihi ba da wani isnadi wanda babu laifi an gane ko isnadi ne wanda za a ce babu laifi da shi wa fihi alfaz ghariba amma a cikinsa akwai wasu lafuzza wanda suke gara'ib gariba shi ne nan bakunci ba da akwai wasu lafuzza waɗanda su ne shi kaɗai ne aka taɓa jiya ambata a cikin wannan salati ne rawaituha ko rawaituha mashruhatun fi kitabi fadlun nabi sallallahu alaihi wa sallam wacce narwaito ta a cikin mashruha أكل تافن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الحسن بن الفاري يا شروش نأتمون لتافنا الحسن لأبي الحسن بن الفاري لتافن يسنى فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الشافعية أن, أن رجلا لو حلف ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة أن أنبت لقول ساشم 'yan shafi'iyya cewa idan da za a sami wani mutum wanda zai rantse da Allah cewa wallahi sai na yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi falalan salati faɓariƙul barri an yi salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam to hanya ta ƙwarai hanyar da ta dace shine ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam للفظ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وسهى عن ذكره الغافلون an gane ko ma'ana shine ya ambaci ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da wannan salati ne wa qala an-nawawi amma imam an-nawawi yace was-sawab abin da yake daidai alladhi yanbaghi al-jazm bihi an yuqala wanda yafi dacewa a fade shi shine اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم الحديث abin da ya dace a ci gaba da ambato ana dogewa akai kuma shine me shine salatin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bakinsa wancan magana ce ta Shafi'iyya an gane ko kamar yadda muka karanta ta a baya malam yace wa qad ta'aqqabahu jama'atu min al-mutaakhirin haqiqa wasu jama'a daga baya da yawa sun zo sun ci gyaran shi akan wannan maganar tashi an gane ko sun ci gyaran wane kenan imamun nawawi ko bi'annahu laysa min al-kayfiyyatay a sun ci gyaran wannan abin da ɗan shafi'iyya suka kawo kenan jama'a an gane ku magana da ɗan shafi'iyya suka ce wanda duk zai salati mafifin salati to yawancin salati ne shi malaki to da yawa daga cikin jama'a malamai sun biyo bayan waɗannan sun ci gyaran su akan wannan bi'annahu laysa min al-kayfiyyatayn al-madhkuratayn mimma yadullu ala thubut al-afdaliyyati fihima cewa ai wannan babu ba kaifiya bace ba shi daga cikin kaifiyoyi guda biyu waɗanda aka ambace su waɗanda suke tabbatar da fifikon salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama fihi ma a cikin waɗannan salatan da aka ambata min haifin naƙali ta hanyar riwaya shi min haifin naƙali wa amma min haifin ma'ana amma ta fuskar ma'ana فالأفضلية ظاهرة في الأول كنغا أي في في كودين هنا سنة فرقوني جماعة أنغانيكو معنى الله كي سلاتي كي مش في كين سلاتي كأن النبي صلى الله عليه وسلم دلوغة سند ما سأنبتو سكا أنبتشي كما دلوغة سند ما سمنتوا سكا منتا سكا غفلة غبري ما سلاتي الله كي مس سلاتي كاكا أولا سلاتي تافيا وكو ما ليتي أما تفكر رواية idan ana son a ce wacce ce mafi biciya to ba wannan bace jama'a an gane ku amma ta fuskar zahiri ta fuskar lafazi in aka duba sai aka cewa ai wancin tafi an gane mali ya ci gaba da cewa wal mas'alatu mashhuratun fi kutub al fiqh amma wannan mas'alan mas'ala ce wacce take shahararriya a cikin littattafan fiqh wal ghadd minha amma manufa a cikin wannan أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة شوى دكن ودندا سكا أنبتش ونن أسكن مسألة فكه أدونير فكه ما قبائن لم يقع في كلام أحد منهم بيتقفاؤوا أسكن مغانا تينسبا شوى ونن إتسمه في جنس لاجي الدكبة لما فكه الدنيا شيني قاطبة ليتي qatibatun ma'ana a duk duniyar malaman fiqh an gane ko babu wani malami da ya taba kawo wannan salati yace ita ce mafificin salati minhum sayyiduna an gane ko ma'ana ba a taba samun wani wanda yace salatin da aka ce sayyiduna suna ɗaya daga cikin salati wacce take da falala ba ko kuma salati ya tabbata ana yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da lafazin me ba da lafazin sayyiduna walau kanat hadhihi ziyadatu manduba malaka idan da karin sayyiduna a cikin salati mustahabbi ne ma khafiyat alaihi ma ma khafiyat alaihim kulluhum da dukkanin su wannan salatin bata bace musu ba hatta aghfaluha ballantana ma a ce sun gafala gabarin ta wal khairu kulluhu fil ittiba'i al khairi dukkanin shi yana cikin yin bibiya dangane da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama malaka wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani qultu محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه يتي سينتي وما ذهب إليه الحافظ بن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تصويره صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم هو الذي عليه الحنفية أبن دا إمام ابن حجر العسقلاني يتفأكي نا رشن شرعا تا فدل لفظ سيدنا yayin da aka tashi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda yin koyi da umarninsa mai girma da yayi mala yace huwa allazi alaihi alhanafiyya wannan shine abinda mazhaba ta hanafiyya suka tafi akai suka ce babu wata salati da za a kawo mana mu yadda da ita lafazin sayyiduna a'a tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba da lafazin sayyiduna ba to mun haka zamu karantar da shi وهكذا من كرنتا وهو الذي ينبغي التمسك به مال الباني يتي wannan ko shine abin da ya dace a yi riko da shi li'annahu ad-dalil as-sadiq ala hubbihi sallallahu alaihi wasallam domin wannan shine dalili karar na gaskiya wanda ke nuni akan kaunarsa sallallahu alaihi wasallam saboda anan inda yake ittiba'an lil amri karim sai yace to kun gani ya kafa hujja ne da faɗin Allah ta'ala kul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su idan da gaske ne ku kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ku yi min biyayya yuhibbukumullah Allah zai so ma'ana ba a ce wai ka so manzon Allah sai Allah ya so ka ba a'a ka bi manzon Allah sai Allah ya yi ya so ka ashe sharadin kana son Allah shine ba kai ne shi yasa qadi iyab yake fadi a cikin littafin na ashifa law kana hubbuka sadiqan la a'ta'tahu innal muti'a liman yuhibbu muti'u ko yawa yana cewa ne law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu idan da san ka na gaskiya kake wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ka bi shi a cikin duk abin da ya karantar da kai ina fata an gane innal hubba liman yuti'u innal innal muhibba liman yuhibbu muti'u domin dukkanin wanda yake kawanan wani wanda yake so to ai zai masa biyayya sai ka ce kana son babanka sai babanka ya ce baka wani zo ka buje gona ka ce a ba za ni ba in an tashi ka ce ai kafi kowa kaunan sa da Allah wannan kana son sa kenan ina fata an gane to shine Allah ta'ala ya kawo wannan kul umarni ne Allah yake manzon Allah ka ce wa mutane in kuntum tuhibbuna Allah idan daga ce ne kuna son Allah fattabi'uni takubini in kun yi haka yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim kuma Allah madaukakin sarki shine mai gafara mai jin kai sura ali imran an gane ku mala yace walidhalika qala imam an-nawawi fi ar-rawda saboda haka ne imam an-nawawi ya fadi a kitabin sharawdatu talibin yace wa akmalu salat wa akmalu salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallama allahumma salli ala muhammad mafi cikan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce allahumma salli ala muhammadin ila akhirih har zuwa ƙarshen sa an gane ko wafqun naw'u thalith lil mutaqaddim wanda ya dace da lafazi na uku da muka ambata na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya gabata falam yadhkur fihi siyada kun ga anan ma bai ambaci Allahumma salli ala sayyidina ba jama'a an gane wannan na'am wannan ke dangane da alfa'idatu thalitha alfa'idatu rabi'a fa'idatu hudu واعلم أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكذا النوع الرابع هو ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما ليتك ثاني سوى نوعي نفرق دقسين سيقو جن صلاتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النوعي نهو إشيما دقسين صلاتي waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata huwa ma 'allamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashabahu shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa wannan lamma sa'aluhu an kayfiyat as-salati alaihi yayin da suka tambaye shi dangane da yadda ake yi wa yadda ake yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama in tambaye ku kada kowa da littafi wanne ne lafazin farko dama ai mun ce ai kokari a ji haddace ko yawa wanne ne lafazin farko na'am na'am ai a'a a tsarin wannan littafin aka kawo akwai abin da malika sun fitar mana ne a cikin salatan nan guda biyu ina fata an gane kun san mun karanta a baya sabai tabbin suka yi mun san yadda mun san yadda muke maka sallama ya rasulullah yaya za mu rika yi maka salati sai ke da su qulu ku ce to wanne na farko da aka kawo a cikin littafin nan ba shi bane اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لفظ فرقو كده سي لفظ نهل wanne ne lafazi na hudu kuma Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله هذا قشي ما ليتو لفظتنا غدابيو سوزك فكواني فللا إذا كان سنك هو النبي صلى الله عليه وسلم تكتين صلاتي me yasa saboda a cikin su akwai ababen da aka ambata wanda babu a cikin sauran wannan an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali muhammad haka ne ko wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wannan sai kace allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi kaga sauran babu muhammadin nabiyil ummi ina fata an gani wannan shi lafazi na daya da kuma lafazi na nawa na hudu shine ma da yake cewa anan ka sani cewa sigogin nan da aka muka ambata a cikin littafin nan da na farko da na hudu su ne nan wanda yayin da sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya za mu rika yi maka salati waɗannan guda biyu ne ya karanta da su cewa ku ce da umarnin cewa ku ce Allahumma salli ala Muhammad jama'a an gane wannan an gane an yi shiru ba a gane ba ba a gane ba eh in ba gane ba a maimaita an gane abinda ma yake cewa shine ku sani cewa nau'in farko na sigogi da muka karantar na yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma siga ta hudu da muka karantar ina fata an gane shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa da bakinsa wanda su suka tambaye shi ya za mu rika yi maka salati sai manzo Allah ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ko kuma Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin ina fata an gani har zuwa ƙarshe to waɗannan lafazan guda biyu daga cikin salatan nan su suka fi kowanne falala abinda malai yake nuna maka kenan idan ta fuskan kamala ne da cika waɗannan lafazan guda biyu su suka fi me su suka fi cika yanzu an gane malam sai yace shine nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa yayin da suka tambaye shi yadda za su rika yi masa salati wa qad tudilla ko wa qad tudilla bidhalika ala annaha afdalul kayfiyat fi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam hakika wannan dalili ne karara yana nuni da cewa lallai mafificin kaifiya ko yanayi da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine nan wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da bakin sa ne tsarki li'annahu la yakhtaru lahu wa kadhalika li nafsihi illa al-ashraf kun ji dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zai zaba wa sahabbansa ba kuma ba zai zaba wa kansa ba sai dai nau'in da yafi kowanne girma nau'in da yafi kowanne daraja shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta da sahabbansa والأفضل دكما وني فكون وني فللا ومن ثم صوب النووي في الروضة صبوا لهكا نما إمام النووي يتبتر دونا يتسي أبن دي في داتي وا شيني أي أنبتاء النبي صلى الله عليه وسلم أي بس ثلاثة لإرم وانا لفزيد أكل تافن شناء روضة الطالبين أنغاني كو صبوا لهكا نما شي إمام النووي يكاو وانا رنشان نتيوا ya koro wannan cewa annahu law halafa la yusalliyanna alayhi sallallahu alayhi wa sallama afdalu salati lam lam yabur illa bi tilka kayfiyya idan da mutum zai rantsi da Allah cewa wallahi sai nayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mafificin salati to ba zai taɓa barranta daga rantsuwansa ba sai ya karanta waɗannan kayfiyya din da guda biyu da muka kawo an gane kuwa saboda me su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai da bakinsa fa huwa min itiyanihim bis salati al maqlubati fi shakk an gane shine nan salatin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi cikin salatin da aka neme shi da ya kawo a rika yi masa salati da shi yayin da aka yi shakka kun gane saboda sahabbai ba sun yi yadda za su yi ba ko tambayar shi ai suka yi saboda suna cikin shakka kai wai ya zama rike masa salatin nan ne na ban ji ba eh akwai eh na ku mai arhani eh na to lallai to lallai kam alakun akwai dan abin nan dan da ma wannan take nuskar karshe gaskiya wacce tafi kowace ke daga cikin nuskokin an gane ko yawwa to kenan da mutum zai rantsa da Allah cewa sai yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati mafificiyar salati to ba zai taɓa barranta daga rantsuwar shi ba sai yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da irin wannan salatin ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ali Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد واللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفت عن قالي سيامة إرم ونن ثلاثة سننزي برد لقرن وسط ما ليتي سبوه لمي سبوه لإتتي ثلاثة أكني ما لقرن النبي صلى الله عليه وسلم يعين أكسكين شكا شكما النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تدس حبانسة شواكو تشيكا ذا jama'a an fahimci wannan na malam sai ce li annahum qalu domin su sahabbai cewa suka yi kaifa nusalli alayhi ya ya zamu rike maka salati ya rasulullah qala sai manzo Allah yace qulu ku ce an gani ku ce allahumma salli ala muhammadin hazwa kashi فجعل الصلاة فجعل الصلاة عليه منهم هي قولهم كذا سيرمتو salatin da suke yi masa an gane ko salatin da suke yi masa daga cikin waɗannan ita ce wannan faɗin wannan salati ɗin kaza cewa ku ce kaza ita ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi har zuwa ƙarshe malaki intaha wannan magana ta ƙare malaki zakarahu al-haytami fi ad-durr al-manbud imam al-haytami rahimahullah ya ambaci wannan a cikin ad-durrul manbud littafin mai suna ad-durrul manbud an gane ko thumma zakara anna al-maqsuda ya ambaci cewa lalle abin nufi anan yahsul bi kulli min bi kulli min hadhihi kayfiyat allati ja'at fi al-ahadith as-sahiha cewa abin manufa shine zai sami dukkanin nau'o'i na wannan kaifiyar da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zanto yayi irin wannan salati din an gane saboda ita wannan salati ce mafi cika eh guda biyun nan da ta farko da ta nawa da ta hudu an gane ko to idan kai yin su kaga duk wacce ma baka yi ba tazi ta tsallako ta shigo cikin sauran waɗannan ina fata an gane saboda wani iske lafazi mafi cika الفائدة الخامسة فائدة تبير واعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغة الصلاة صيغة صلاة واحدة من مجموع هذه الصيغ ما لهيتي كثني شيوا با أتبا شرعنتا ذاقلوا با كوكما تشروا نوى أن صيغو جنين صلاتي قال النبي صلى الله عليه وسلم تشروا وعياء من مجموع هذه الصيغ daga cikin waɗannan sigogin gaba ɗaya bai halatta ka tsamo ba shi ne talfiq ka tsamo misali ka ce to inda dai annabi ya salatan nan gasu nan da yawa to ni ina ganin abin da zai fi shine bari in je in tsantsan tsamo can sai ka tsamo Allahumma can ka tsamo lafazin kaza can ka tsamo lafazin kaza kai ma ka zo ka generate wata sabuwar salati malam ce wannan ba a shar'anta maka ba addinin musulunci jama'a an gane wannan ko وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمه hakanan kuma malam yace hakanan ake fada kuma dangane da sigogin tashahudi da muka gabatar a baya ba za ka ce wai to tun tashahudin nan da yawa ni ma bari kikiro nawa ba ka dauko lafazin kaza anan ka dauko lafazin kaza anan kai ma ka zo kai forming din wata sabuwa Allah fata an gane to bai halatta kai haka ba bal zalika bid'atun fid din malam yace bari ma wannan bid'a ce a cikin addini wa innamas sunnah أن يقول هذه هذا تارة وهذا تارة malai abin da yake daidai da bin sunna shine wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين كما رد الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله يكاو أتم بحثا سدي أتم كبر أريد أكي أتم إيديو جبدابي أكيد تاف مجموع, الف... مجموع الفتاوى أنقانيكو ما لنجي الفائدة الثالثة fa'ida ta shida yanzu mun gane fa'ida ta biyar fa'ida ta biyar shine bai halatta ka zaƙulo wata salati ba ka zaƙulo ka ɗauki lafazi anan ka ɗauki lafazi anan ka ɗauka nan ka kira taka ko akan abin da ya shafi tahiyya kai haka wannan bid'a ne a cikin addini qat'an da zaran kai wannan sai ce ka zama dan bid'a malai yace abin da yake sunna shine yau kai wannan gobe kai wannan to jama'a dan Allah ya za a yi yau kai wannan gobe kai wannan ba tare da ka haddace ba eh yanzu kwakwalenmu na iya haddace labaru da ake yi a bbc kwakwalenmu na iya haddace duk abubuwan da ke faruwa amma ba mu iya haddace nasin alkur'ani ba mu iya haddace nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me amfanin kwakwalwa da Allah ya baka me amfanin zuciya da Allah ta'ala ya baka zuciyar da kake gani wata ma'adaniya wata ma'adana ce ko wata taska ce wacce babu abinda zaka ajiye a cikin zuciyar nan zaka yi zama maka alkhairi sai abin da ka haddace na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk abin da zaka haddace aikin banza ne wallahi duk abin da zaka haddace aikin banza ne ba shi da amfani ba shi da wani dofa ne ma na amfani to ashe idan ya zama haka jama'a ya kamata mu kan kiyamun dai mu tsaya mu koyi salatan nan yanzu inda zaka dauka cewa kullun sai ka karanta wannan salatin so 50 kowane kwaya daya karshe shi so 50 ka karanta shi kullun so 50 in ka a sati dai kai wannan kullun su hamsin kullun su hamsin kaga dai so yadda ka koya so yadda kake samun lada so yadda ka koya so yadda kuma kake kokarin iyawa da kwarewa kaga wannan sai yasa kai ma gobe zaka iya zuwa ka karantar da wani wannan abin wannan abin na addini kai ma ka samu lada amma in yaban to ko za ka kanta shafa labari shuni ya tashi to me amfani karatu kenan jama'an fahimci wannan kuwa yawwa shi yasa duk littafin da zamu sa a masallacin karanta ka'idar karatun mu shine dole mu ga kowa da littafi in so samu ba sauraron kada yake san ai ba akwai wanda za mu yi musu uzuri na na rike littafin amma akwai wanda in mun zama littafi a gaban shi to za mu iya korar shi shi to kai koma gida baka da amfani an kuma ka ce ka iya ta sai mu ce junu ka hauka zauna ka karantar da mu illa iya kace kenan kawai in ka yadda baka iya ba to zo da littafi ka koya shi kenan kawai jama'a mu daina yaudaran kanmu addinin nan fa kowa sai ya dage wallahi sanin za a iya shi me yake jin yan bid'a abin da ke jin shine kawai haddata shirme da hayaniya da harguwa da tarkace ba za ka taba samun wani wanda za a ce maka malami ne daga cikin yan bid'a malami sosai ka same shi da cikakken haddar alqur'ani bal ma karatun alqur'ani ma ya karanta maka daidai wallahi da yawansu ba su iya ga sun je kuna ji duk lokacin da ka zo karatun ko yara ya kasa suna dan karatun sai ka ji dai abin ba magi ba gishiri ba onga sosai babu sai ka ji ana yin qur'ani kwaba malam sai ka ji kamar kai kuka ko kuma mai karatun ka ji ka ji kamar ka ce Allah ka shi Allah ka shi kamar ka ce haka to jama'a wajibi ne yayin da kake zaka sunna wallahi sai ka tsaya ka koyi karatu jama'a ba a sunnar jahilci imam ahmad bin hanbal asili zafi na usulus sunna yake cewa wajibi ne wajibi ne ga dukkanin ahlus sunna yayi riko da abinda aka samu sahabbai akai wajibi ne ya zanto kuma an kaurace wa dukkanin abinda yan bid'a da masu son zuciya suke kai dan Allah dan Allah me sabai suka koyar me so koyar dawwa sunna suka karantar to don Allah ya tambaye ku sahabban nan kawai manzo Allah yana faɗa musu ne kawai sai tafiye shi yanzu da yana faɗa ne kawai ba haddace ba amma kiyaye ba dan Allah karatun zai zo gare mu yau eh yanzu idan baka san wannan ba ta yaya za a yi wani ba zai yi kiro wani sabon abu ya kawo maka maka karba ba tunda na na annabin baka iya ba a sai aka kawo maka wani na wani na wani shasha shacan wani dindiki wanda bai san komai ba sai a je a kawo maka shi a ce maka an kawo maka sabuwar sadaki ka zo ka dinga jama'a dole ne mu tsaya mu koyi addini yadda ya kamata duk salatan nan bai kamata a ce yanzu an zo an an- an zo ana tarrifi a masallaci ba a ce kai karanto kaza kai karanto kaza yanzu da za mu sati ne za mu ce to a ƙarfa kofar masallacin nan kowa sai ya karanta nau'i kwaya ɗaya sai hankali ita shi sai hankali ita shi kuma insha Allah sati ne zuwa karatunmu duk wanda ya zo karatun nan sai ya karanta zaki kwaya ɗaya ba ba za mu ci wai nau'i na farko ba ko na biyu ko na uku a'a za mu fara daga layi daga nan layi za mu fara daga dama za mu fara mi haka mu zagayo mi haka sai mun murgiya da wancan bangon insha Allah ta'ala eh ya ba za ku da yawa ba me zai hana zo wanda bai zo ba ai ya kore shi eh zan nada monita eh duk wanda bai zo ba a rubuta sunan shi ai an san yana zuwa ko na'am ka gani in ka zo ka karanta ba kuskure bane ba a san kai a'a kai kokarin karantawa in kai kuskure sai a gyara maka wannan gyaran sai ya zama ka rike shi daram dam kullun ka zo karanta sai ka san cewa ai an mun gyara a wuri kaza kaga daga nan kuma abu ya zo ya ƙara yin kyauke ne yadda ya kamata jama'a wajibi ne mu kiyaye wannan an gane ko saboda haka insha Allah ta'ala sati ne zuwa ne zamu zo mu karanta wannan alfa'il fi khamsa din bi idnillah ta'ala an gane ko zamu ci gaba da inda malai yace alfa'ilatu sadisa ko wannan zamu ci gaba insha Allah ta'ala saboda haka jama'a wannan tambihi yake mana mu ji tsoron Allah mu tsaya mu koyi addinin yadda ya kamata yau kada a ce wai kaza da kaza ita cewa waɗannan yan bid'a ba su san abin da suke yi to kai kai to kai kai na sunna kai kai na sunna jama'a karatun nan fa shine sunnan fa idan ba wannan karatun ba sunna wallahi sunna ta mutu in ba wannan karatun ba shi bane ake cewa ka bi addini ala ma kana alaihi salaful umma ba abinda magabata na ƙwarai na al'umma suka tafi a kai ake son ka yi koyi ka yi addini irin nasu ta yaya za ka yi ka yi irin nasu da jahilci jama'a addini baya baya alfahari da jahili kuma kamar yadda shafi ɗin ku ne jahili baya ji tsoron Allah jahili ba jahili baya ji tsoron Allah ta yaya zai ji tsoron Allah ta yaya za ka ji tsoron Allah baka san Allah ba baka san irin alkawari na ni'ima da ya maka baka san razi na azaba da aka yi maka ba baka san cewa yin kaza haramun bane baka san yin kaza halal bane duk baka san waɗannan ba a ce kana saboda haka ma nake ganin gaskiya akwai wato akwai matsala matsala shine sai mun zo mun karanta littafin sunnan mun san meye sunna menene tushe na sunna din ma tukuna kafin mu ƙara zuwa wani littafin daban ina fata an gane dan ma nan wasu hudatha wa ahadin ne bil bid'a koko to in ba haka ba jama'a akwai matsala ya kamata ka san ma sunnan da kake kana yi mai take sunnar wai menene magabata na kwarai suka karantar akan wannan sunnan wata irin cutarwa suka samu akan hanyar su na karantar da sunna Imam Ahmad bin Hanbal da kuke ji ana cewa Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a kar ku dauka cewa kai an waye gari ya ce mai Imam Ahlus Sunnah Jama'a yana cewa na'am billahi yana daga hanya da yariya wahala ya sha bugu ya sha wallahi ya sha duka a hannun yan bid'a sosai aka zo aka ce mai qur'ani halittan Allah ne ba maganar Allah ba ce shi maganar Allah ce aka kama shi shi da ɗalibin sa aka sai aka yi musu dukan tsiya aka kulle su aka daure su dukan su suka suma aka sanya su a manganan jaki imam Ahmad bin Hanbal anan ɗalibin sa anan ana cin tafiya da su a wannan manganan jakin tunda an fara tun daga reshe ne aka je lokal gamman a buge su a nan ma nan ma suke ba su yadda bare suna akan bakansu aka kai su state CID aka kai su federal CID koko to tun daga na aka ɗauke su a mangalan jaki aka kai su haccan garin sai an zo su cikin kasuwa za a tuɓe su tsirara a yi musu dukan tsaya a ce musu ƙwar'ani halittar Allah ne sai ba halittar Allah ba ne maganar Allah shi a yi musu dukan tsaya har sai sun suma a ƙara sanya su a mangalan jaki a kama hanyar sai da aka yi har gaban shugaban ƙasa sarki ne ke mulki a wannan lokacin yana kafin aje ma shi ɗalibin nashi ma ya mutu na ka ɗauki gawon ka aka wargar da ita kawai shi aka tafi da shi aka ci gaba tafiya da shi ana zuwa da shi shi ma ya riga ya suma aka ɗauko shi daga ganin jakin aka jefar da shi ya suma bai san inda yake ba aka fesa mai ruwa ya farfaɗo aka ce mai to qur'anin nan ka yadda cewa halittan Allah ne ko baka yadda ba yace a ina qur'ani magana Allah ce nan kuma aka ce kawai dukan shi kuma ya ƙara kuma sai da aka dinga sashi a gidan yari daga wannan gidan yarin a mai da shi nan akan wannan aka zo wajen imamu shafi'i aka ce mai to alƙur'anin halittar Allah ne kuma halittar Allah bane kun san imamu shafi'i malamin waye malamin ya Muhammad bin Hanbal ya kalli ƙur'anin yace haza haza khalqullahi an gani yace wannan wannan halittar Allah ne ma'ana ya tsashi kun ga bai ce alqur'anu khalqullahi ba a'a sai ya nuna da hali shi ce haza sai ce haza khalqullahi ma'ana ya tsashi halittar Allah shi yace shi ya toriya ne saboda shi ba zai iya jure irin dukan da Imam Ahmad yake sha ba yace gaskiya ni ba zan iya jurewa ba amma kai Imam Ahmad kai zaka iya jurewa ba abin dariya bane jama'a abin kai kuka ne wallahi ba abin dariya bane abin kai kuka ne ka gani sunnan kakanninsu ne yan bid'a tun zaka ji an ce in mutum ya kaza za a sa a mai duka ko za a je gida a tarki sha kashe shi duk arga yana yan baya wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas waɗannan wannan kwanaki ne Allah ta'ala yake jujjuyawa tsakanin mutane jama'a imamu habbin ahmad bin hanbal sai da wani yazo yace mai wai kai ka saki mana yace wallahi ba zan saki ba yace idan ni na saki mutane miliyan miliyan nawa ne wanda suka yi goyen bayana akan wannan ra'ayin yanzu idan nazo nace na yadda qur'ani halittan Allah ne dukan bai da rasu za ce yau Ahmad dan Hanbali yayi fatawa da cewa me cewa qur'ani halittan Allah ne ba maganar Allah ba yace wallahi ba zan yi ba a ƙarshe wannan sarkin ya mutu aka zo aka samu ɗaya daga cikin ina ganin al-mutawakkil billah ne ko al-mu'tasim billah hawan shi ne yazo yake mace shi yace Imam Ahmad zo ka baje sunna karantar yadda kaga dama a lokacin ne Imam Ahmad ya fito waɗannan mutanen kuma suna nan akan abin da Imam Ahmad ya karantar da su yanzu inda yace shi baya san azaba ya hakura ku duba magana fa kwaya ɗaya ce kawai kal amma shi in ya faɗi ya yarda tunda shi ya riga ya san abin da zai faɗi amma duk wanda ya faɗi wanda ba shi ba bai yarda ba saboda shi ba mai ilimi bane da ya san wannan hukunci din ina fata an gane to ashe idan mun fahimci wannan jama'a dole ne sai an yi gwagwarmaya mu da muka samu sunna ma arha ko ba kawai ne jama'a mu da muka same ta arha zaka zo ba tsangwama ba komai zaka zo koyi karatu a masallaci kyauta ba ce ka biya ba amma karatun ne ba mu son koya kullum sai dai mu zo mu zauna amin amin shi kafa wani ma ya zauna ya dan yi bacci in yi musharin shi an jima ya tashi ya dan yi ka Allah ilaha illallah inda gobe za ku ce to wannan malam da Allah mai mu karanta ne ce wallahi me ma aka ce kaga jama'a gaskiya ya kamata mu rika girmama abin da muke karantawa ni wallahi tallahi ina da ra'ayi kwaya daya in har zan karantar da karatu in gaba a aiki da shi to gowa zan ƙara zuwa ba saboda wanda nake karantar da shi ina ganin kamar bai damu da abin da nake karantar da shi to bai kamata in yi wahala ba sai in je samu waɗanda suke neman abin ido rufe in karantar da su suka bada yin aiki jama'a ko ba haka bane kada ka zo kai bar ruwan falwaya kaga babu ran da za a ce falwaya kuma ana bata ruwa gashi ta yi ganye ta yi rassa har da 'ya'yan bishiyan kuma da za a ci ina ganin babu wannan ranar sai ranar da kin ba bai kaho ke Allah ta'ala ya radda mu jama'a za mu tsaya nan abin da mu karanta da dai Allah sami tare a cikin lada wanda kuma muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ka tabbatar da daga mu akan bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka tsare mana imanin mu ka shirya da mu hanya madaidaiciya dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka sanya mana albarka a cikin dukkan al'amuran mu annan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin